بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أئمة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله إن شاء الله za mu ɗaura daga inda muka tsaya a tafsirinmu da ya gabata wanda yau insha Allah za mu tashi a ayat da Allah tabaraka ta'ala yake cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wato Allah tabaraka ta'ala yake cewa laysa alayka hudahum shiryarsu su dawo kan hanya daidai wannan ba wajibi bane akan ka ya rasulullah to kuma wannan sauran annabawa haka abun yake malamai gaba daya haka abun yake a haƙƙinsu sai kun shiryar da mutane wannan ba wajibi bane akan ku me ake bukata ku isar ita shirya kashi biyu ne akwai wacce Allah ya danka ta a hannun wato manzanni da annabawa da malamai akwai wacce kuma shi kadai ya rike a hannunsa shirya ta a nuna ma ga hanya ga hanya binan in kai kaza mai kyau ne zaka shiga aljanna in kai kaza Allah yana so in kai kaza manzo Allah yana so to wannan yana hannun malamai za su ta faɗa za su ta faɗa amma mutum ya samu hakikanin shirya to wannan kuma yana hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala misalin sa kamar kofa ce kofar nan tana da wasu misali kwado a waje tana da kuma sakata a ciki to duk kokarin mai buɗe kwaɗon waje wanda su ne annabawa manzanni su ne malamai duk ƙoƙarin su na su buɗe kwaɗon waje sun buɗe ɗin muje sun buɗe sun yi wa'azi sun tunatar idan ba a ja sakatan ciki ba ko ba za ta buɗu ba za ta buɗu ba saboda haka kowa a cikin mu yana da zuciya zuciyar kuma tana da kwaɗo a waje wanda shi ne malamai suke bayanai annabawa manzanni suke bayanai to duk kokarinsu sakatan cikin zuciyar kuma in Allah bai data ba to mutum ba zai taɓa musulunta ba ba zai taɓa ganewa ba duk bayananku saboda haka Allah yana faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su shirya su dawo kan hanya daidai wannan ba wajibi bane akan ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato wannan aya ta sauka yayin da aka samu mabukata da yawa a cikin musulmai to da su wato musulmai attajirai sosai a cikin su sukan ɗauki sadakoka ana bawa har kafirai da mushrikai duka ana ba su to da aka samu musulman sun zazzo daga makka an dawo abubuwa sun yawa akwai mabukata da yawa sai manzo Allah yake cewa to su mushrikan ka tunda ba cikin gida suke ba su a bar basu a tagala da bawa musulmai da suke cikin gida wataƙila ma in sun ga su ba a basu saboda ba su musulunta ba sai su musulunta din sai Allah yake cewa a'a a ba su a ba su shi shirya yana hannuna ne ne Allah shine Allah ya walakin Allah ya ji mai ta sai dai Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ne duk kokarin ne kokari wallahi sai abin da Allah ya yi eh Allah ya shirye mu walakin Allah ya ji mai ta sai dai Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi ne Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya dukiya wajaje da yawa Allah yana kiranta a cikin Qur'ani da cewa alkhairi duk mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mabudin shiga aljanna dan da dukiya ake gina masallaci da dukiya ake zuwa aikin hajji da dukiya ake da zakka da dukiya ake yin alkhairai da yawa sadaka yau sada zumunci yan saboda tsadan man fetur in babu kuɗi ba zai yi ba saboda haka komai ya dawo da dukiya za ka yi to idan mutum Allah ya bashi dukiya to ya bashi mabudin shiga aljanna ne saboda haka sai ya dage ya tashi ya bude ya shiga shi sa da yawa sai Allah ya kira dukiya da alkhairi a cikin Qur'ani to shine Allah ya tawa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya fali anfusikum to ku sani amfanin yana komawa kanku ne ita sadaka amfaninta ga ba ga miskini bane amfaninta ga wanda ya yi sadaka ne saboda me shi za ta ma amfani a nan duniya da kabari da lahira Allah ya jawa ma tun fiku ilaftiga a wajen kuma ai ba kwa ciyarwa sai dan neman yardar Allah in kabari ne kenan in kuma in sha'i ne kada ku ciyar sai dan neman yardar Allah to nan ne kuke da riba duniya da lahira wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaykum duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai cika muku ladansa wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba ba za a tauye muku ladaddakin ayyukan ku ba na'am
للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من كير فإن الله به عليم الله أكبر الله تبارك وتعالى يكتب السوى للفقراء الذين أنصروا في سبيل الله واتو الصدقات da Allah yake cewa a ciyar a ciyar a bada a bada a taimaka a taimaka to suwa za a bawa Allah ya ce a bawa fuqara fukara malamai sun ta kai kawo wai to da miskini kam da fakiri waye ne a gaba waye ne dan dama dama wasu malamai sun tafi akan cewa shi miskini shine a sama yayin da fakiri shine a ƙasa wasu kuma suka ce ina shi fakiri shine a sama miskini shine a ƙasa to malamai dai sun ce shi fakiri shine mutumin da bai mallaki abin da zai ci shekara guda ba shi kuwa miskini shine Allah ba ne kashi kullum ya samo bai wuce na wannan yinin ba gobe sai an zage fita to wajen waɗanda suka ce kenan fakiri ya fi dama dama to duk kuma ana ba su zakka a wajen afghanistan kenan kowa za a bai zakka eh saboda ai abin sai a hankali kuka ra'u eh Allah ba mai da damu ajiye abincin shekara ai ai ba na kowa da kowa bane sai yan kaɗan to shi ne saboda haka Allah yake cewa wannan sadaka za a bayar ne lil fuqara ga wato talakawa alladina usiru fi sabilillah waɗanda suka zauna saboda Allah tabaraka wata'ala suka dakata saboda Allah tabaraka wata'ala suka tsare kayukansu suka ba da kansu ga Allah tabaraka wata'ala jihadi kullum suke fita su ne ƴan ko ƴan ko ta kwana yake cewa waɗanda ba sa zuwa neman kuɗi ahlus suffa sun kai mutum ɗari hudu ba sa zuwa neman kuɗi ba su da mata ba su da gidaje ba su da ƴaƴa ba su da kowa sun sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nan a masallacin ma'aiki har abinci daga gidan ma'aiki ake ana fitar musu da wasu mawadatan sahabbai su suke yin abinci a aiko musu ba ta fita ko ina dan neman kuɗi su yan kota kwana ne ma'ana kawai da an ce za a fita yaƙi to shi kenan su dama ba jira dama abin da suke jira kenan sauran mutane ne sai an kira wancan ya tafi sana'a wancan kaza to su banda su to waɗannan Allah ya ce su ne za a ba wa sadakoka su ne za a ba wa kyautuka in muka dawo zamanin mu a yanzu suwa ne suka mai da lamuran zuwa ga Allah addinin Allah shine a gabansu bai wuce almajirai da malamansu ba to wa'annan su ne kuma yanzu ya kamata a bawa me as-sadaqat wato abubuwa na alkhairi wanda zai zama tallafa musu tallafawa addini ne Allah ya dafa mana Allah yake cewa wato la yastadiuna darban fil ardi wa'annan ba su da ikon yin tafiye-tafiye a bayan ƙasa don yin kasuwanci da neman yadda za a rayu saboda ne saboda sun shagala da jihadi ya hasibuhumul jahilu aganiya an ta'affu wanda bai san halin da suke ciki ba saboda kamewansu zai yi tsammanin ma mawadata ne a ko yanzu ka yawaita kamewa ba ka roƙo kuma kana ɗan wanke ɗan jamfan ka da wandon ka fito sai wani ku ya zo yana roƙon ka da Allah ma a taimaka min da naira dubu wani bai san biyar ba ka magani ba i ta'akku kamewa musulunci yana son kamewa kar ka zama mai yawan roƙo ka je wajen wancan ka roƙe shi wajen wancan ka roƙe shi musulunci ba ya son wannan ba ya son wannan ya fi ka zama mutum mai kamewa a shi wato Allah da za ka gane roƙon Allah to da ba abin da za ka roƙa sai Allah ba wanda kuma za ka roƙa sai Allah ta baraka wa ta'ala saboda shi sa'ad da ake roƙon sa farin ciki yake daɗi yake shi kuma dan adam sa'ad da ake roƙon sa yake ranke yake baci sosai sa'ad da ka roƙe shi kace akar maka na dala taimaka mini ne wallahi iyalin ya ta aibu da Allah taimaka saya mun rago da Allah rago ka ne ya faɗa ke to in ya haɗa ka ɗaya ɗari biyu ne kai ka sai ka je ka nemi ragon ɗari biyu to wallahi ɗari biyu ma gobe ka dau gobe in ka dawo ɗari biyu ma ba ka same ta ba saboda ɗan adam shi haka ɗabi'a ta take shi sa wani malami sai wani almajirinsa yana da kuɗi sosai sai ce mata malamin duk buƙatar da kake da ita Allah ya ba mu kun mana addu'a mun samu duk buƙatar da kake da ita ina so dan Allah in ban hankalta na gane akwai wannan buƙatar na kawo ba to kai ka gaya mun cewa dan Allah akwai wannan buƙata zan kawo sai ce masa ai ba za ka iya ba yace a kan wakala ni yace ba zan iya a gaya mu yace min ai ba za ka iya ba yace amma tun da ka ce za ka iya ba kuɗi za ka bani ba me ka ga ya fi komai arha ne ki arha yake ba ba kaman ƙasa man tun da kowa ma taka ta yake yake to ƙasa nake so duk sa'ad da aka yi sallah ku bani zan jiyo zan miƙa hannuna sai ka bani kullum ƙasa kawai za ka bulla ka bani shi ke nan ya ce a don wannan ka mere a ciki kullum sai dan kullo ƙasansa da an yi sallama liman zai jiyo sai yi kuwa sai ba shi kullum ƙasa liman sai sa aljihu ana haka ana haka ai da aka samu lokaci sai da sai sahun baya can zai zama da ya jiyo liman ya jiyo ina baya nan ma a sahun gaba ya gaji da bada wa mala to ba kudin ba ba kata ne ya gaji da bada saboda haka Allah yake cewa wa tawakkal al hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen nan wanda baya mutu ka roƙe shi ka yadda zai yi to shikenan sai ya ta maka ba ma sai ka roƙi kowa ba Allah ke cewa ta'arifuhum bi simahum za ka gane su da alamunsu na ƙanƙan da kayi da alamun jihadi la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane irin roƙo na naci wato roƙo akwai roƙon naci amma ba irin nacin da muke kira naci ba shi idan mutum yana da shi sai ya roƙa to shi ne roƙon naci amma idan mutum bai da shi ne kuma ba shi da yadda zai yi hakan ya sa dole ya roƙa to wannan ba a kira roƙonsa roƙon naci to su kuma wayannan bayan Allah su ba sa roƙon ma kwata kwata akwai da babu su ba sa roƙon la yasallu naka ilha kuma su ci min khairin fa inna Allah bi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi dukiyar da ga tana an ƙar ambatunta da alkhairi fa inna Allah bi alim lalle Allah ya san da wannan kuma zai saka muku akan shi a duniya da kabari da lahira Allah ya taimake mu.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية wannan aya ta sauka wato sababin saukanta sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ya je ya yi wato leburanci wato wannan kuma ƙalubale ne ga malamanmu da garadanmu da wanda suke kan hanyar neman ilimi ka ce wai ka yi karatu saboda haka sana'a ko yar kaɗan ba za ka kama ba kai za ka zauna kai malami ne ba ruwanka da sana'a gaskiya wannan ba shine hanyar magabatan mu ba ka ganin da ya na ali ne wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana madinatul ilimi wa aliyun babu ni ne birnin ilimi sayyidina ali shine kofar ilimi duk sahabbai ba wanda ya kai shi ilimi dukkan su gaba ɗayansu ba wanda ya kai sayyidina ali ilimi abdullahi dan abbas yana faɗi yake cewa ilimi kashi goma ne taran sayyidina ali aka bawa shi kadai ba wanda ya tarayya da shi a cikin tara kuma ɗayan da aka bawa halitta ma ya fi ta sanin wannan ɗayan sayyidina ali to amma ga shi ne yanzu ya fita leburanci ya fita leburanci ya je aiki wuni guda aka ɗauki dirhami guda hudu aka bashi guminka shi guminka mala saboda haka lallai ne mu samu hanyoyi na halal wanda za mu dinga neman yadda za mu rayu duk kankantar kofar yadda zai ba za ta hana ka karatu da karantarwa ba sannan kuma ba kuma ka zauna kana wato ka dogara kana jin haushin mutane ai ba su baka ba ba su baka ba duk wannan ka cire shi ka nemi sana'a a nemi yadda za a tsaya da kafafuwa Allah ya taimake mu to bayan ya samo wannan dirhamomi guda hudu da dare yayi sai ya dauki dirhami guda iya fi mallakansa kenan dirhami guda hudu na dama shi yana daga cikin talakawan sahabbai sai na aliba mai kuɗi wani sai na umar dan dama dama ne amma shi ba mai kuɗi bane masu kuɗin na gaske akwai sayyidina abdurrahman bin auf yana da kuɗi shi sosai ba da gaske akwai sayyidina usman yana da kuɗi akwai sayyidina abubakar yana yana da kuɗi to irin waɗannan suna nan da yawa suna da kuɗi amma sayyidina umar shi ma utul yomi ne shi yau da gobe dai haka ne haka sai na ali kuma ba mai kuɗi bane to shine to ya ji yayi leburanci ya samu wannan dirhami guda hudu da dare yayi sai ya dauki guda daya sai ya sadaka da gari ya waye rana ta fito ya sake daukan guda daya sadaka da shi ya ɓuya mutane ba su gan shi ba ya yi sadaka da guda ɗaya ya zo kuma cikin jama'a mutane suka gan shi ya ɗauki guda ɗaya a fili ya yi sadaka da shi dirhami guda hudu guda nawa suka rage duk sun ƙare ɗaya da daddare ɗaya da rana ɗaya kuma a ɓoye ɗaya a bayyane to Allah tabaraka ta'ala ya ji daɗin wannan aiki da yayi sai Allah yake cewa allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu da dare su bada wan nahari da yini wato da rana su bada sirran wato a ɓoye su bada wa alaniyatan a bayyane su bada to waɗannan Allah tabaraka ta'ala yake cewa na Allah tabaraka ta'ala yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan nahari sirran wa alani yake falahum ajruhum Allah yake cewa suna da ladan su inda rajin a wajen ubangiji su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba na'am
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر Allah ta baraka wa ta'ala ya ce allazina ya'kuluna riba wato waɗanda suke cin riba ya'kuluna wa ce karɓar riba wato ba sai ka ci a cikin ka ba a ko dan ba ka dinka ka ci ne an gane wa huwa ziyada me riba shine ƙari a cikin mu'amala da kuɗi ƙari a cikin mu'amala da kuɗi da kuma abin da ya shafi abinci a cikin gwargwadon abin da ka bada ko kuma a lokaci riba shine in ɗauki kuɗi miliyan biyu in baka sai in ce maka amma fa in za ka dawo da kuɗin to za ka dawo da miliyan biyu da rabi ne to wannan rabin rabin miliyan ɗin dubu ɗari biyar ɗin shine riba wannan shine riba in ɗauki miliyan biyu in baka sai in ce to nan da wata ɗaya ka dawo da ita idan kuma ta ƙaru ma'ana ya wuce wata guda to ka sani duk kwana ɗaya da ya ƙaru to kuɗina ne yake ƙaruwa wannan ma duk riba ne an gane to to wannan duka kuma haramun ne sannan akwai riba a abinci misali a lokacin damuna ka ɗauki buhu ɗaɗɗe ka ba mutane a lokacin abinci ya yi tsada ka ka aka ce su da maka da buhu biyu ko buhu ɗaɗɗe da rabi rabi to wannan ma riba ne haramu me musulunci yake so ne ka taimaki ɗan uwanka ka ba shi miliyan biyu ya da maka da miliyan biyu ba daɗi ba kare in ma ajalin ya yi bai samu kuɗin ya da maka da shi ba ƙara masa wasu kwanakin har ya samu kuɗin ya da maka da su ka taimake shi haka nan lokacin damuna amfani ya yi tsada to idan kana so ne misali ya zamto tun da misali a lokacin misali sai a sai da masara a lokacin dubu arba'in misali amma kaka a sai a sai da ita mutala mutala ma'ana dubu ashirin ashirin to shine dabaran ka na cewa ka ba da buhu ɗaya a da maka da buhu biyu to in hakan kake so akwai hanya mai sauki idan ya zo wajen ka masara yake nema sai ka ce ba zan baka masara ba ba zan baka masara ba sai ka ki baki masaran sai ka je ka sai da masaran sai ka dawo da kuɗin masaran sai ka bashi dubu arba'in sai ka ce masa to idan Allah ya kai mu kaka fa dubu arba'in din za ka dawo min da shi idan ya dawo maka da dubu arba'in ɗinka sai ka ɗauka ka je kasuwa ka ɗauko masaran ka buhu biyu ka zo ka ajiye su shi kenan ba riba ba riba ba riba amma nan ma ba za ka ba shi arba'in ɗin dubu arba'in ɗin sannan ka ce masara zai dawo maka da ita a kaka'a buhu biyu ba ba zai yi ba ko da ta dawo mutala mutalan ba zai yi ba riba ne nan ma saboda haka dole ne mu kula da riba a cikin dukkan mu'amalolinmu saboda hadarin da yake cikin shi riba za mu ji yanzu kan ayoyin da aka shigo to shi ne saboda haka Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cin riba na gaya mana ko tufafi ka ɗinka ko me kai da kuɗin riba ka ci ne kawai Allah ya ce waɗannan la ya ƙumuna ba za su tashi ba daga kaburburansu sai kamar tashin wanda wato aljanu suka buge shi wato a kabari mai cin riba in ya zo tashi zai tashi kamar mahaukaci ne kamar mai farfadiya ya tashi kawai ya faɗi ya tashi ya faɗi zai tashi ba shi da hankali saboda haka Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala wanda suke cin riba to za su tashi a kaburburansu kama ya kumun lazi ya tafabbaku shaitanu min almas kaman tashin wanda shaitanu ke buge shi saboda tafan da suka yi masa zalika wato abin da ya sa wato hakan ya faru da su bi annahum cewa su qalu sun ce innamal bai'u riba ai kasuwanci ma kamar riba ne yadda kasuwanci ke ƙara dukiya ai riba ma haka yake ƙara dukiya saboda haka daidai ne a wajen su da kasuwanci da riba Allah ya ce a'a ba daidai bane wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah kan tabaraka wa ta'ala ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba shi riba wato ko in ce kasuwanci duk sana'un duniya ba sana'ar da Allah ya ambace ta ƙarara a cikin Ƙur'ani kamar kasuwanci. Kasuwanci, Allah ya ambaci kasuwanci, shi sa ma malamai suka ce duk dukiyar duniya. Kashi sittin cikin ɗari na dukiyar duniya ana juya ta a harkar kasuwanci. Kasuwanci ne, yake kama da wannan dukiya. saura kashi arba'in na aka raba sauran sana'un duniya gaba ɗaya. Eh, amma mafi arzikin duniya gaba ɗaya kasuwanci ke samar da shi. Saboda haka duk wanda ya samu jari to ya bude kasuwa tana daga mutum sosai lokaci daya idan Allah ta baro ta Allah ya sa mutum yana nasibi a kai Allah ya sa mu dace to shine Allah yake cewa lalle Allah ta baro ta Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba wannan rajji ne gare su Allah ya fa man ja'ahu mau'izatu duk wanda wa'azi ya zo masa min rabbihi daga wajen ubangijin sa fanta ha ya hanu ya bar sirri ba falahu ma talafa to abunda ya riga ya gabata to wannan lahu ya tabbata gare shi kafin a hana kafin a hana to duk abin da ka mallaka na dukiyar riba to wannan ba matsala a kai Allah ya yace ya yi gafara amma daga yanzu wa'azi ya zo maka daga Allah ka ji an faɗa sannan kuma mutum ya ƙi ya daina a to mutum kuma ya shiga uku shine Allah ya ta falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lamarin sa yana zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa man ada duk mutumin da ya koma cin riba kuma fa ulaika ashabun nari wa'innan su ne yan wuta kun fiha khalidun kuma a cikin wutan za su dawama Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wata mata nan tana ba da wato an je kada bari ba suna ba da irin wannan harka ta riba in ka zo za ka ci dukiyanta sai ta ce faɗi faɗi ke da gaske ni wanda ta gaya masa ke ke gaya mini sai ta ce to zan baka amma ban san kaddara ba saboda kar ka zo ka ce min wallahi kaddara ne kaza kaza ya faru dukiya ta lalace ban san kaddara ba musulma ce ba subhanallah tace ba ta san kaddara ba. saboda haka dukiyanta ta sani kudin ta sani saboda haka ka dawo mata da kudin ta lokacin da aka faɗa kuma da ƙarin da aka ce za a ƙara to kaga wannan kalla anan ya tabbata gare ta ma tunda ha take iya furta haka Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka to Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya kiyaye mu da aikin da zai kusatar da mu zuwa ga wuta ballantana in shige ta na'am
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله أكبر يمحق الله الربا الله تبارك وتعالى ينا توي الربا yana shaci albarkan dukiyar da akwai riba a cikinta wa yurji sadaqat Allah kuma yana ƙara sadaƙoƙa ai yaziduha yana ƙara ta wa yanmiha yana daɗa ta yana ninnin kaladanta kuma arriba ita riba kullum yamhaq wato Allah ta ci albarkan dukiyar yake kuma Allah kullum tauye dukiyar yake sannan kuma ya kona ta shi sa za ka ga dukiyoyin dubban albarka a ciki ka ji an kama da wuta can kaza ya faru can duka abubuwan a lalace kullum ba wani ci gaba to wannan shi ne su kuma sadakoka kullum Allah ƙara su yake yi ninnin kaladan su yake a wajensa saboda haka Allah yana cewa wallahu shi Allah tabaraka ta'ala la yuhibbu kulla kafarin afin Allah baya son mutum mai yawan kafirci a gaya masa gashi nan Allah ya hana shi kuma yake ba zai hannu ba ba zai bari ba afin kuma mai yawan zunubi hajiri kenan wanda sabon Allah bai zama masa abun damuwa ba Allah ya tsare mu na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيمان وعملوا الصالحات suka aikata ayyuka na gari bayan mutum ya yi imani to kuma ya tsaya tukuru bai yi aiki fa kulli imanu Allah ya ce ku yi aiki to da haka bayan mun yi imani to mu tsaya mu yi aiki tsaya kai aiki sosai a Ramadan din nan zaka ji wasu raka'a nan da ake yi ba wanda ma yawanci muna yin su ba wahala ma guda goma sha ɗaya nan wani ba zai iya ba ko sha uku tunda goma ake yi sai a ƙara uku shafa'i da mitiri kenan to wannan sha uku fa wanda sai ma nisan kwana zai ƙara maimaita maka dawowa amma ka dage ya zama kana yi to wai ba za ka yi ai ai ba ce barilla bane saboda haka ba zai yi ba wannan rauni ne a hakan kake son shiga aljanna da wata to dole bayan mutum ya yi imani ya gaskata Allah ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sa kuma yayi me yayi aiki a tsaya ayi aiki sosai Allah yake cewa wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka lahum ajrun inda rabbihim waɗannan suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah yana yawan maimaita cewa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun me ma'anarsa lokacin da mutum zai bar duniya to yana rasuwa da bakin ciki na rashin wasu abubuwa zai rabu da babansa da mamarsa da ƴaƴansa da dukiyoyinsa da waɗanda ya saba da su to sannan kuma inda yake tinkarar lahiran kuma yana jin tsoro na'am to koya za a tadda na yi wa Allah laifi kaza an yi kaza kuma ga kabarin nan yadda dai nake ga muke binne mutane ga kaza dai ga kaza dai to kuma ga rayuwa dai to to sai abubuwa guda biyu sai su haɗu wa mutum ga tsoro ga baƙin ciki duniyar nan dai gashi ya tabbatar zai bata la'iran nan kuma gashi ya cika da tsoro me zai tadda bai sani ba to ‘yan uwa mu dage mu bi Allah, wallahi idan mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala, kan a karɓi ranka sai an raba ka da tsoro, firgici gaba ɗaya sai an janye shi gabarinka. Saboda ‘yan lahiran ne, ‘yan aljanna ne za su musu, na'am tarbar ruhinka suna ka kwantar da hankalinka. Ba ka da matsala, wajenmu ne za ka zo ga wani ga wani da ka sani duk ga su nan ba ka da matsala kwantar da hankalinka na'am saboda ka duk tsoro sai ya tafi. nan kuma abin da za ka bari na dukiya da 'ya'ya da waye da waye Allah sai ya sa maka nutsuwa a ranka yace ina ka bar su dama kana nan din ma ba ni nake kula da su ba ba ni nake ba ku ci da sha da komai ba kar ka damu zan maka wannan duka ko ba ka rayu na'am sai mutum ya bar wannan duniya ba tsoro ya batta ba bakin ciki saboda haka mu dage mu yi abin da wannan aya ta faɗa cewa innal ladina amanu ɗaya kenan Na'am.
wa amilu salihati biyu kenan Mm.
wa aqamu salata uku kenan Na'am.
wa atu zakata hudu kenan Mm.
wa lahum ajrun darajin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Na'am.
na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Allahu akbar Allah tabaraka wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wata'ala wato wannan aya ita kuma sababin saukanta akwai manyan sahabbai manya fa sosai irin abbasu babban annai muhammad irin sayyidina usman wanda sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to su kafin a saukar da ha- aya na wato hana riba to sai zama sun ba wani ba Allah dibinai mu yi misali kamar sun ba shi buhu goma goma نعم
da suka bashi sai ya ce to in Allah ya da lokacin da zai sai na shi dibinon zai mayar musu da goma goma su buhu goma goma su نعم
shikenan ana nan ana nan lokacin da zai yi girbi na nashi gonan wato zai cire dibinon kenan sai lissafi tabbas in ya cire wa sayyidina abbas buhu gomansa ya cire wa sayyidina usman buhu gomansa to shi fa abinda iyalinsa za su ci a gida ma babu نعم
kuma dama gonan ita ce dabarar tafa to da suka zo karban dukiyarsu sai ce to yanzu in kun yadda in kun yadda yanzu ku karbi buhu biyar biyar ku karbi biyar biyar ku je ku da biyar biyar amma zuwa lokaci kaza in dibino na ya ƙara aihuwa to zan ba ku goma goma نعم
aga in ya ba su goma goma wannan biyar din ya zama riba kenan to ana nan bayan sun yi haka sun karɓi biyar biyar din sun tafi shikenan sai wannan aya sai ta sauko ta sauko lokacin da dibino sai ya ƙara nuna da ya zo sai ya ba su buhu biyar biyar suka ce to ina sauran ba ka ce goma goma za ka ba mu ba ya ce a ba aya ta sauka ba نعم نعم suka ce aya ta sauka ai wannan kan kafin ayan ne aka dan yi abubuwa din yanzu sai ka bamu wannan sai a kiyaye gaba kuma sai labari ya je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga aya ta so Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka imani ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma bakiya mina riba sauran riban nan abatta ko da an yarjejeniyan kafin saukowar aya to a bata eh wannan sauran riban a bata biyar biyar da ya bayar ya ita dama shi ne haƙƙin in kuntum mu'minina in dai da gaske ku mu'mine ne to iya biyar biyar din ya ita ba sai an fara musu to kuma kaga ai mu'minan ne to da suka ce to shikenan tunda an ce ya isa ya isa Allah ya samu dace now makaranta فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله الله يتعفى فإن لم تفعلوا idan ku ba ku aikata haka ba ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba na barin wannan riba to fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya za ku yaki da Allah ne da manzon Allah subhanallah subhanallah subhanallah eh ku shirya in dai ba ku bar wannan ba a ga yanzu malam yadda duniyar mu ta dawo duniyar riba shi za ka ga abubuwa suna ta samun mu malam ba kakkautawa daga wannan musiba sai yankin nabi sai musiba na yan waye waye haka dai haka dai saboda ne saboda abubuwan da Allah ya ce yin hakan yaƙi ne da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kuma abubuwan da muka runguma kenan Allah ya ce mana Allah hana mu saba masa yace to ku shirya yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan aya akwai narko mai tsanani da tsoratarwa sosai yayin da wannan aya ta sauka suka ce la ya da lana bi harbi mu kan bara mu iya yakan Allah ba ba mu da karfin yakan Allah tabaraka wa ta'ala eh wa in tubtum Allah ya ce in kun tuba falakum ru'usu amwalikum asalan dukiyanku wannan ya tabbata gare ku naku ne la tazlimuna kada ku yi zalunci ko kuma la tazlimuna wato kada a nemi wato kada ku nemi yin wato zalunci ta hanyar neman a ƙara muku ka ba da miliyan biyu to a kawo a dawo maka da miliyan biyunka karka ce a baka miliyan biyu da rabi wala tuzlamun kuma kuma ba za a zalunce ku ba mene ba za a zalunce ku ba abinda ka bayar in ba za a rage maka ba ina miliyan biyu ka bayar to ba za a dawo maka da miliyan ɗaya da rabi ba a'a miliyan biyun ka za a dawo maka da shi kai ma kuma karka nemi sai an ƙara maka ya zama miliyan biyu da rabi wato ba cuta ba cutarwa wannan shine musulunci ba wallahi da mun bi shi da an zauna lafiya da mun ji daɗin rayuwa nesa ba kusa ba amma sai a kauce nan a bauɗe can kauce nan bauɗe can kaman gani miji kaman hakan zai zama akwai mafita a ciki na'am
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة akwai mai sara akwai mai sura duka ne wa an tasaddaq wa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wa in kana zu usratin wato wanda ya karbi baki a wajenka ka zo karban bakin ka sai ka same shi a cikin tsanani ba kuɗi ba yadda za a biya ka to Allah ce fa nazratun ila mai sara ka masa haƙuri ka ƙara mar jinkiri ƙara mar wata ɗaya ko wata biyu in ka ƙara dawowa ya ce maka fa har yanzu ba ta sake zani ba ba a samu kuɗin nan ba ƙara masa wata ɗaya ko wata biyu sai Allah yake cewa tabaraka ta'ala ko an tasaddaqu kai ka ce na bar ma dukiyar ma saboda Allah to wannan haka Allah ya kuso ka ce kawai na bar maka sadaka na bar maka saboda Allah Allah zai biya ni da haka za ka yi to da haka Allah yake so ma tabaraka ta'ala saboda haka mu dage mu dage aljannan fa ta haka za a same ta in mun ji abin da Allah yake so to mu yi gaggawan aikatawa kar ka matsa wanda kake bi bashi ka takura masa ka hada shi da civil defense kamar an baka kuɗi shikenan ka rubuta talauci har abada kar kai haka saurara masa bukatar da shi da Allah ya kullum ina faɗi da Allah ya so kai ne zaka ta bukatuwa zuwa ga ga mutane ka roki wanda ka roki wanda ka sai da zaka yi sai zan to kai ne alaji kai ake zuwa aro amma dalla ai kullum mai hankali roƙo yake Allah ka ba mu ka ba mu a zo a roƙe mu ba da cikin daɗin rai kar ka ba wanda sai mun je mun roƙe shi sannan ya ba mu wannan shine addu'a mai kyau Allah ya sa mu dace. Na, wa an tasaddaku ma'ana ku yi sadaka ita wannan abin da take bin mutum kamar sadaka da shi ka ce ka bar masa miliyan biyun gaba daya ko miliyan biyar ka bar masa ko kuma ka ce to na rage ma kaza a ciki wataƙila ya maka nauyi ne ba za ka iya biya ba to na rage maka ya zama yanzu saura miliyan ɗaya nake bin ka to haka ne to Allah yana son wannan ba an tasaddaqu khairul lakum wannan shine shi muku alkhairi in kun ta'lamun in kun kasance kun sani to ku aikata hakan shine shi muku alkhairi duniya da lahira hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala na cewa man an zara mu'tiran duk mutumin da ya saurara wanda yake cikin tsanani aw wada anhu ko kuma ka yafe masa tashin abin da kake bin shi ba shi duk biyun alkhairi ne saurara masa kai ka kara masa wata ɗaya ko wata biyu kace ko kace ya ce kai shekara mai zuwa na ga wannan shekara ruwa ya ɓata amfanin gonanka ba ka samu alkhairi ba sai shekara mai zuwa ba komai to wannan Allah yana so ko kuma tashin bashin ya kawo maka kuɗi dubu ɗari biyar ya ce lala ga wannan ne ya samu ka yi haƙuri zan cika ta maka sauran sai ka ce sauran na yafe maka to duk wanda ya yi haka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake azallahu Allah fi zillihi Allah zai inuwantar da shi a cikin inuwan ranar alkiyama saboda haka kuma mun sani a rana ne wanda ake tsaye a cikin rana amma Allah ya sanya ka a inuwa saboda ka yassarewa ka sauƙaƙa wanda kake bi ba shi na kuma tuwaffa karanta na wata
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله تبارك وتعالى يكتوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وجدوا ku ji tsoron wani yini wanda za ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa sannan wato shine ranar alkiyama kenan sannan a cika wa kowane rai abin da ta aikata duk abin da ka aikata za ka gan shi na alkhairi ne ko na sharri wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba bayi ba za a zalunce su ba abinda ka aikata na alkhairi za ka ganshi na sharri za ka ganshi dan uwa yi kokari ka aikata alkhairi dan ka ga alkhairi kar kai sharri dan ba za a ga sharrin ma Allah ya kiyaye mu da rufa mana asiri da ƙara mana son Allah da son manzon Allah Allah bayan Allah ta alhai barkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu takaita anan sai Allah tabaraka ta'ala ya kai mu gobe sai mu daura Allah ya mana jagoranci